بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وغير المسلمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته أيام من نفسي مغامر ثلاثة لا جوكة ورين كده ده ثلاثة يدي الكلام بين الكثير الكلام فوات الجماعة الأولى هجرة من جاب الله صلى الله عليه وسلم في هجرة لقريب إلى عشرين دقيقة wanda kuma ya daidai da na ina cikin kasa biyar da watan shida miladiya ta dubu biyu da bakwai da watan shida miladiya ta dubu biyu da bakwai a darasin mu na nawa na sha biyar a cikin wannan littafi mai suna al-wasiyyatul kubra ko al-risalatul adawiyya والنصر بدون مال من شيخ الاسلام احمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيميه الحراني الدمشقي wanda ya rasu shekarar hijira tana da ɗari bakwai da nawa da nawa da ashirin da takwas bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ɗari bakwai da ashirin da takwas wato shekara ɗari bakwai da suka yi. Ibn Taymiyyah yana cewa faslun wa antum asma'akum Allah فمن الله عليكم بالانتساب الى الاسلام الذي هو دين الله وآتاكم الله مما ابتلى به من خرج عن الاسلام من المشركين واهل الكتاب والإسلام أعظم النعم وأجلها فإن الله لا يقبل من أحد دونا سواه ومن يبتغي غير الإسلام دونا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وآتاكم الله بانتسابكم إلى السنة من أكثر البدع المذلة مثل كثير من بدع الروافد والجهمية والخوارج والقدرية بحيث جعل عندكم من البغض لمن يكذب بأسماء الله وصفاته وقضائه وقدره أو يسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو من طريقة أهل السنة والجماعة وهذا من أكبر نعم الله على من أنعم عليه بذلك فإن هذا من تمام الإيمان وكمال الدين ولهذا كثر فيكم من اهل الصلاح والدين واهل الكتاب المجاهدين ما لا يوجد مثله في طوائف المتبعين وما زال في عساكر المسلمين المنصورة وجنود الله المؤيدة منكم من يؤيد الله به الدين ويعز به المؤمنين وفي أهل وفي أهل الجهادة والعبادة منكم من له الأقوال الزكية والطريقة المرضية وله المكاشفات والتفرقات وفيكم من أولياء الله المتقين من له لسان صدق في العالمين فإن قدماء المشايخ الذين كانوا فيكم مثل الملقب بشيخ الإسلام أبو الحسن علي بن أحمد بن يوسف القرشي الحكاري وبعده الشيخ الحارث القدوة وعدي بن مسافر الأموي ومن سلك سبيلهما فيه من الفضل والدين والصلاح والاتباع للسنه ما عظم الله به اقدارهم ورفع به منازلهم. لما عملت هذا ابن تيميه عليه رحمه الله يا رب يتولم بالشافي له sai wannan takaitaccen saƙo zuwa ga mabiya wani mutum da ake kiran sa Habibu bin Kafir. Mun yi bayanin shi a farkon karatun mu na wannan littafi kamar yadda za mu ɗan ƙara bayani a kansa musamman a kan mabiyansa waɗanda su ne Ibn Taymiya yake rubuta na wannan saƙo yana jan kullansu yana musu nasiha a kan cewa babu wata ni'ima da bawa zai samu kamar ya ganci kundin cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama bayan kasancewar ka musulmi a baya can ibn tayyiba duk ya yi mana shimfiɗa a kan cewa duk a cikin addinai babu ya musulunci shi ne addinin tsakatsakiya addinin musulunci babu azarƙafiya da zulata a cikinsa kamar yadda addinin musulunci babu kasawa da gajiyawa da jafa'i da sauya haƙƙin masu haƙƙi a cikinsa ko da addinin da yake tafiya ba ya daga annabawa ya ba su matsayin Allah kamar yadda ake samun kiristoci suna yi dangane da annabi Isa alaihi salam ba kuma ya sauya haƙƙin annabawa ya zalunce su ya dingina su zuwa ga nakasa zuwa ga tawa kamar yadda yahudawa suke yi wa wasu daga cikin annabawan Allah kamar yadda suke yi wa annabi Isa alaihi salam da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama shi a cikin musulunci ake yake ba a tare da wadancan ɗan gulatu ɗan azar ƙafiya ɗan wuce gona da iri ba ya kuma tare da wadancan masu jafaɗi waɗanda suke sauyewa masu haƙƙi haƙƙi to haka nan kuma sunna take a tsankanin ƙungiyoyin gida ɗan sunna su ne ɗan ƙasa tsakiya wanda ba ya tare da waɗanda suka karkace suka bi hanya irin ta nasara wajen ɗaukaka wasu su ba su matsayin da Allah bai ba su ba su ɗaukaka wasu su ba su matsayin da Allah maɗaukakin sarki kaɗai ya kamata a bada wannan matsayi ba sa tare da irin waɗannan ɗanzu waɗanda suka bi hanya ta nasara kamar yadda ba sa tare da waɗanda suke da jafa'i waɗanda suke kaurewa masu haƙƙi haƙƙinsu su suna kasakace a dukkan wani babu daga cikin dukkan akida ibn taymiya ya faɗa mana daga cikin irin waɗannan babubbuka a baya babin asma'i wa sifat babin wa'd wal wa'id duk ya faɗa mana cewa ahlus sunna kasakace su wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan li takunu shuhada'a 'ala an-nas wa yakuna rasulu 'alaykum shahida haka Allah madaukakin sarki ya so ya zaɓi wannan al'umma ta zama al'umma ce kasakaciya ita ce za ta yi shaida a kan dukkanin al'ummomi da shi ne yake tunatar da su waɗannan mabiya wannan mutum wanda suka suke ibinta cewa ya biyu ko abi ibnu musafir yake cewa wa antum aslahatuhum allah ko kullum Allah ya ƙara gyara su قد من الله عليكم بالانتساب الى الاسلام الله يعلمك بيا ta yadda kuke jingina kanku zuwa ga musulunci ya muku bayar jingina zuwa ga musulunci allazi huwa dinullah musulunci nan kuma wanda shi ne addini na Allah wa atakum Allah kuma Allah ya ba ku lafiya min mattala bihi man kharaja an al-islam daga irin cututtuka da wajen rabi waɗanda suka fita suka bar musulunci min al-mushrikuna daga cikin mushrikai wa ahlul kitabi da ma'abuta littafi ko ba su gan ko sun ga su jirginiya zuwa ga musulunci kuma Allah ya wadatar da ku ba sa bautar gumaka ba sa bin aqidu irin da ahlul kitabi waɗannan mutane da ibn taymiya yake magana da su kamar yadda muka faɗa a farkon darasin da wannan littafi sai da mabiya wani malami da ake kira hadith musafir al-hattari wannan mutum bayan Allah ne salihu abin koyi mai tsoron Allah mai zunubi da gudun duniya mutum ne wanda ya tsaura kowa dukkan wasu abubuwa na rayuwar duniya ya ba da kansu kaɗai zuwa ga Allah maɗaukakin sarki wajen ibada da zikiri da sallah da ambatansa to kasancewar yana da irin waɗannan sifofi ba kuma ya tsara ce cikin taron jama'a ya koma can gefe yana ta ibada sai mutanen da yake zaune a cikin su bayan da yake zaune sai suka tsibirci walittaka da manabi na waliyu ne na Allah kamar yadda dukkan wani yanayi ne tsoron Allah yake waliyu to shi ma waliyu ne dan yanayi ne mai tsoron Allah to kaga da aka ce suka zama masu jingina kansu zuwa gari ma'ana su mabiyan ka ne suna zama tare da shi suna ziyartar ta suna sauraron irin maganganun ka masu daɗi masu hikima bayan zara su bayan sun binne shi suka gina wata zariya a inda yake to daga nan kuma sharrin ya fara aka gina zariya a daidai kabarinsa suna zuwa su yi dandazo su zauna a gurin wai suna bautar Allah a inda kabarin ku yake daga gari gari suna zuwa a wannan guri suna kaddamar da abubuwa na ibada tafiya sai tafiya al'amari kullum yana ƙara kamari yana ƙara dagulewa sun ana bisa aƙidar su a duk mutafin ta sunna har aka fara karkata aƙidar ta kuma aka fara ganewa aka fara shiga daji saboda jahilci da rashin sanin addini har ka kai waɗan mabiya wannan malami wasu daga cikin su suna ɗilinta cewa su yake azurta su su yake kuma ana ta arziki kuma da arzikin da ba ta hannun ka yake ya zo da ba ka ce su da zai ce ka ciwo ta yake don haka abinda suke ci da abinda suke sha suna ɗilinta cewa su ne yake ba su suna zama gindin kamarinsa a nan suke yin salloli wasu su ba suka daina kallon alƙibla ya zama kabarin abin mai kafir suke kallo in za su yi sallah suka zan sun mai da kamarinsa kamar ka'aba nan ake zuwa a yi ɗawafi duk wanda yake da bukata sai ya zo gindin kabarin ya yi yanke yanke ya kira ya sunan wannan malami ko wannan mai ibada a kan ya agaza masa ya taimaka masa ya tallafa masa cikin bukatunsa suka mai da shi Allah suka ga cewa babu wani wanda zai ba su ko ya hana su lafiya ko rashin lafiya arziki ko rashin arziki zaman lafiya ko rashin zaman lafiya in ba shi wannan mutum ba shi da duk zai hore musu waɗannan abubuwa ko ya hana da aka kaga sun mai da shi Allah abu yai tafiya tafiya sai tafiya shekaru suka ƙara tsawo waɗannan su tafi ƴaƴan su shigo jikokin su shigo tafiya tana su tafiya don su yarayu suna cikin ƙarni na biyar to har a kai wani hadiminsa shi wannan mutum a dutse musafir yana da wani hadimi ana cewa da shi hasanin bayya wato hasan mai tsaron ƙofa ko mai gadi wato kuke gadon zawiyar su wannan malami idan an zo su ke neman iso don a shigo to sai ya gaya muku cewa ai bayan rasuwar wannan mutum da lokacin da wannan mutum zai rasu wato lokacin da abin ibn musafir zai rasu ko hakan mai gadi sun ce da su ai ya kira yin lokacin da zai rasu ya ce in je ya baya na in haɗa da masu bayan da na goya baya na haɗa da nashi sai ya ga min cewa dukkan abin da yake cikin ƙasansa tunda ko da ya wani ba don aka bai harayen sa ba ko shi wannan mai gadi yake ya ga min cewa duk abin da yake cikin ƙasansa ya kai ba cikin ƙasa na da ya rika da ‘ya'yansa sun zama su ne ‘ya'yan nan can saboda kada a in ya mutu kuma abubuwa su za ka ta don haka wannan mutum wannan mai gadi da ya haihuwa su ɗayan da ya haihuwa ta ake ɗaukar su ɗayan wancan waliyin ne don haka irin abin da ake yi na wancan waliyin su ake yi musu kaga su idan su ya huta zai su gaba da gadi daga nan nan a an daina batun gadi kuma su sai dai a yi yanzu gadin sa saboda haka sai ya zama da duk aƙidun da ake da ko dangane da shi wannan abu yake bukatar an tattaro ta an dawo da shi kan waɗannan yara shi ana yi masa kuma ana yi yadda al-makruji yake faɗa a cikin littafin sa السلوك في معرفة الدول والملوك yake cewa waɗannan mutane sun san har sun daina sallah duk salloli biyar da aka tsora musu sun daina yi sun ce a duk wani musafir ya ɗauke musu sallar da za su yi ya riga ya yi musu da aka suka daina sallah abubuwan da aka sani na musulunci suka daina yi sai bai san wannan kabari ko kuma ƴaƴan wancan mutum hasanin bayyana hasan ya zaɓi sai ya zama da duk inda suka je wani lokaci ko ka ga mutane masu da waɗanda suke da aƙida irin tashi sun ɗauko ‘ya'yansu mata sun kawo musu akan su kama da saboda su sami arziki a yayyafa da wannan da waɗannan ya'ya su ma ya'yan su zan daga cikin tsakan abubuwan bukatu da aka yi zan babu batun wato akwai haram ko halal a cikin sha'anin mata a gurin da haka suka yi kan alaka da gulace-gulace da rashin kirki da rashin kyautawa da kirka ga Allah wanda har ta ga wani malami ya ga cewa wannan abu da su waɗannan mutane suke yi ya kai in na ha lalle a tashi a ɗaya mataki a kan wannan wani malami ne da shafi'i ana kiran shi Muhammad Jalaluddin Muhammad ibn عز الدين يوسف الحلواني saboda haka ya tashi ya ce wanda abu da ake yi ba musulunci ake yi ba wani addini kuma sabo aka fito da daga nan ya samu haɗin kan wani sarki na wannan nahiya aka samu wato runduna ta mawaƙa aka je aka yaƙi sai mabiya abu ya gini kafin a inda suke wannan duk abin ya faru ne ko yana ya faru ne a a kan arewacin iraki inda kurdawa suke yankin da kurdawa suke kan wajen mosul a kan garin mosul cikin arewacin iraki ba ka aka je aka yaƙe su aka fasassake su aka rakasa na kashewa aka kama na kamawa har ma wasu yan gani yan gani na iya yan gaba dai gaba dai cikin rundunar da suka je suka yaƙe waɗannan mutane suka kasa haƙuri suka je ma suka tono kabarin su a jibin kafir din suka tono kabarin sa suka fito da ƙasusuwan sa suka babbaka musu ta suka ce in har yana in har kura na maganin jawo to sai ya kanta ga shi nan sun babbaka shi ya fara kanta to wannan daga wannan lokaci al'amarin shi ya ɗan ja da ba ya kaɗan a hankali a hankali kuma dai suna farfadowa suka sake dai gina wannan makabarta aka sake gina kabarin to amma al'amarin ya dan yi sauki daga wannan lokaci to ko ne dai tafiya sai tafiya suka yi ta yaƙo har suka kawo lokacin shi sai islam ibn taymiya to ko ne sai rubuta musu wannan takar wannan sako da muke karantawa yana kiran su kan su dawo da sunna ku bar abin da kuke yi wanda ya saba musulunci to ya bi salo na hikima yadda za ku gani ko da ya kashe kuɗa doguwa da take nuna falalan musulunci a cikin addinai sannan kuma yau bayanin falalan sunna a cikin tafiya ta musulunci a tsakankanin waɗanda suka ce sun dingina kansu da musulunci babu ahalin sunna kuma ya kawo bayanai duk da suke nuna wannan to sai da yake cewa ko din nan yana nufin mabiya a dubi ne fata wannan kun ga shi yana yin magana sani a ƙarshen ƙarni na bakwai ko farkon ƙarni na takwas shi ko yankin malami an yi sai a ƙarni na biyar kaga akwai ɗan shekaru ɗan tazara masu yawa da haka abubuwa sun ɗan yi sanyi sun tsallaka to amma dai ana nan dai ana ana jin ciwon na mutum sau da ƙafa to shi ne yake cewa ko din nan Allah ya gyara su قد من الله عليكم بالانتساب الى الاسلام الله يا مكة دولة تغير جنجليات تجاه المسلمين هو وهو الذي هو دين الله والذي هو الدين لله وعافاكم الله من ما ابتلى به من خرج عن الاسلام من المشركين واهل الكتاب ثم الله يبارك لا فيها daga irin cututtukan da ya jarrabe waɗanda suka fita daga addinin musulunci daga cikin musulmai da ahalin kitabi na abota da littafi yahudu da nasara wace musu wal islamu a azamin nihar wa ajalliha kuma sanin kuma cewa musulunci shine mafi girman ni'ima babu ni'imar da ta kai shi فإن الله لا يقبل من أحد دون القيام كما أن الله كرقا ولا الدين بدقوا أمين عند مسلم كلا الله سيكي فيها ومن يبتغي غير الإسلام دولا وأن دب ومن غير مسلم ومن غير الدين لا مسلم كلا فلن يقبل منه فإذا جاء كرقا من الدين لزوجا كذا وهو في الآخرة من الخاسرين كما على هنا ليس بكيف تكون كارثة وآتاكم الله من كتابكم إلى السنة من أكثر البدع المضلة ثم ألا يبعثوا لا فيها فأير جند مكان كده تشتري بها بسنة dan sai sun ce sai ba shi a bane sai ba kadariya bane sai ba mu'tazila bane sai ba kawari bane to kidan sai sai ayi ko sunna to sunna ta gura kan da sunna Allah madaukakin sarki ya ba ku lafiya daga irin cututtukan da ya jarrabi mabiya bidiyoyi masu ƙasarwa ne su ne kasirin min bida in rawafi kamar irin da yawa daga cikin bidiyoyin da ya jarrabi ɗan shiya da su wanda abu ya ci ko bidiyoyin da ya jarrabi jahalawa mabiya jahal ibn fatwa waɗanda suke da aƙidar Allah yana ko ina ko wannan jahal ibn fatwa wani mutum ne da aka yi a ƙarni na biyu bayan hijira wanda ya bayyana yana kore wa Allah gaba da sun sarki kuzozinsa masu kyawu ko gaskiya kyawu yana cewa ba a sifanta Allah da fuska wai in aka sifanta Allah da fuska an masa jiki shi kuma Allah ba jiki ba ne saboda haka ba za a ce Allah mai ji ba ba za a ce mai gani ba ba za a ce mai sani ba ba za a ce mai kudura ba ba za a ce mai irada ba ko wata fuska da za ka sifanta Allah da shi ko alkur'ani ya sifanta shi da shi ko banza Allah ya sifanta shi da shi jihar ibn safwan yake da za a kusanta Allah da waɗannan sifofi ba yake Allah kawai zaki ne zaki ne wanda ba sifa tare da ya zauna bayan lokaci yana ta tunani ko Allah ya yake so karshe da yake so shi yana shakka ya zauna kwana arba'in yana tuntuntuni wai ya gano Allah ɗin don haka ya zo da ba a duk wani abu na musulunci zai fita daga musulunci na gaba ɗaya baya sallah baya komai sai bayan ya kwana arba'in da ya fito ce ya gano Allah ɗan amma ba yake to wannan jahiliya su ke da aƙidar Allah yana ko ina asalin aƙidar Allah yana ko ina da zatinsa ba aƙida ce ta ahalin sunna ba hatta ashariya hatta ashariya wanda sai ake karantar da littattafan sai ana aƙida a makarantu da makarantu abin da makarantu turu hatta su ba su yadda a ce Allah na ko'ina ba. Babu wani wanda zai ce maka akwai wani littafi, Ummul Barazu ko Jan Harafin Sauƙi ko ko Asiyatin da Kuku ko wane da duk wani littafi da aka sa ana karantawa na aƙida ta ashariya a nan ƙasar ba wanda ya iso ya kama hannunsa ya tsora a kan inda aka rubuta cewa Allah yana ko'ina. Babu shi ba a kira ba ce hassan a sha'ira hassan da ita gina har da ita gina ba sa faɗar wannan magana to saboda mu da dama daga cikin waɗanda aka naɗa musu rawanin malinta a ƙasar mu ba malaman ba ne hatta cikin abin da suke da awar sun sani ko sun yarda da hatta cikin aƙidar a sha'ira inda ba san ba illa iya ta kawai ana zuwa ana yi wa mutane fassarar ba ni baki in baka ba ni gudun in baka nan ba ya baki in baka fassara a cikin darin baki da baki wanda wannan ba shi ne fahimtar abin da kake fassarawa ba sai ka yi wa mutane bayani ka ce abin da ba abin da yake ne ga inda ya sa gaba wanda kuma wannan bayani shi yake fassara shi yake gagara ya illa an yi malamai daban-daban waɗanda sun karantar da mu lokacin muna hawa islamic waɗannan littattafai su ummu barahim ummu barahim su جوهرة التوحيد تحفة المريد في شرح جوهرة التوحيد ya an zo an karantar da mu amma har muka gama shi malamin ba a gane hakan domin saboda haka za mu zo a buɗe littafi ni ne ake nuna a ce in karanta saboda a lokacin karatu na fi na sauran daɗi sai ake karanta in yi ta karatu rara rara amma ni kai ba na gane ko ko malamin ba mun bayani saboda haka mu sai mu sai ko an ga wani gari da mai tsofaffin muru ko ce wa hada huwa al-matlub da ya faɗi wannan kalmar sai malamin shi ma ya dauki tebiri ya lalata wannan kalmar ya ce wa hada huwa al-matlub sai ce a ja a ciki to wallahi haka muka kai wannan karatu أنا تجاه من تنجيزي هذه تنجيزي قديمي الكم المنفصل الكم المتصل الكم ومن أما لا أتبعي من بيان اللي هو كم من حتى مثل شيء أتكلم به مثل كبر جبل inda ba da yake dan kokari ya mana bayani wanda shi ba daga baya muka gane a ko duke yake mana idan aka zo da kun addauri wa tafalsuf da malamin ya ce wa hada yalga da min hujjau wa hada yalga da min hujjatalsu ibara ce ta wannan biki to hada yalga da min hujjau sai malamin ya ɗauki kan ba gurin bayani ya zo sai ya mana wani turu a kan allo sai ya ta zagayawa da shek ya ce kun ga wannan shi ne kan sai ya taka da shek da hannunsa yana ta yin wani turu sai ya ga mu ne turun ba shi ne yake miki shirin ba a mana wannan bayani amma dai yana ganin ya yi mana bayanin da ya isa mu gane in aka zo ta kalkin kuma sai ya ɗauki kan sai ya yi zane daga farkon allo bangon farko har zuwa bangon ƙarshe ya ce ya tafi ya tafi ya tafi ya tafi ya ce ta gari ya tafi ya tafi ya tafi ya tafi ina zai je ba mu sani ba da ya zo ce mana wannan shi ne ta kalkin to me ake so a nuna mana a littafin wannan bai saba da sani ba shi ma kuma bai sani ba to kaga mun zama ɗan maza da ba a gari ɗan la a duniya kai ba ka sani ba ni ban sani ba kuma ban san bai saba da sani ba to saboda haka hatta da ke tafan a sha'ira ɗin haka ake karanta yanzu na tabbata da dama daga cikin malaman da suke karantar da kawa'idi wani majahulin lissafi sai nan kawa'idi ba wanda zai ce maka ga wanda wannan da kawa'idi saboda haka ake ta kama yana da ko ya yi gaba ma zai tare tare a kawa'idi sai daga can an kara wani abu wani ya saka wasu wani kirkullanka ya ce in ka karanta za ka sami ladan kaza da kaza da kaza in kuma ba ka yarda ba sai dan mutane ka duba irin wannan ta'addanci to da dama da waɗanda suke karanta ƙawa'idi za a zo al-wujudu a ce wannan ita ce annabiyya to menene nafsiyya ba na ji a ce da ake ba a yi mai bayani ne ake nufi da annabiyya a zo a karanta sifatul ma'ani a karanta sifatul ma'anawiyya menene ma'ani din menene ma'anawiyya din ba a bayani shi ba wanda ya gaya maka shi ba haka ba malamin ko ya maka shi ba malamin lafi haka ya maka sai aka haka aka gaji abin kaka da kakanni ba bayani to sai da mana yawanci da kafa a tsariya kun da ake karantawa ba a san su ba kawai haka ake karanta su kamar kana karanta alif lami ba ka san meye baƙaƙen cikin nan ba to ko sa da aqidar ko ko idan Allah yana ko idan ka gudu sai ka gaba da mata ta yawon da suke cewa ko a sha'ira ne al'ashari ne da ta adam har haka zai rubuta in in ne karfin hali ne ya littafi sai ya ce al'ashari ne da ta adam ko da kuma harshe yana ce Allah na ko'ina to kaga bai san ya bar a kiran ashariya ya kuma kiran jahaniya a kiran safawan a jahar ibn safiya sai ne waɗannan ya ce na aƙida amma sai a shawara sai ya ce a cikin ba'ayi Allah halilu don haka suna kore alhayu da anillah ko su ce maka baya sama baya kasa baya kudu baya arewa baya gabas baya yamma baya ciki baya waje baya haɗe baya rabu to saboda haka sai zan ta Allah za a yi sai da su ta kalbiya baya baya baya baya baya baya a yi ta kore a yi ta kore abubuwa ba su ta na isbati ba su ta kalbiya ko daga sifanta shi da ake yi kusan sifanta babu ake yi idan an ce ka ba da sifar babu wanda ke kwanta mana babu ko ka faɗi waɗannan jimloli to ka kai matuƙa wajen iya sifanta babu to sai ka ibnu abdulbar yake al-mu'abbidatu ya abuduna adama ibnu abdulbar al-qurtubi yake cewa waɗanda suke rufe cikin Allah su baya baya baya baya suna bauta wa babu ne kamar yadda almusabbi haka ya abu dole kalama masu cewa Allah kamar mutum yake jikinsa irin jikin mutum ne da akwai almusabbi haka kuma su kuma da waɗannan suka zame suka yi kan su kuma waɗannan suka zame suka yi nan suka yi hannu riga da waɗannan duk suka ce da kuma yin waɗannan kuma da suka tabbatar da suhohin da na kan tabbatar da ita ta hanyar tanzumin ubangiji ɗaukaka ubangiji daga kamancin sai da alabi sai suka tabbatar da suhohin tare da kasanta shi da suhohin makalikai to yi ibn abdullah yake su kuma suna baita abinci waɗancan suna baita babu waɗannan suna baita abinci sai da ibn taymiya yake gaya da waɗannan mabiya hadisi musafir yake cewa Allah madaukakin sarki ya ba su lafiya daga irin cututtukan da ya jarrabi yawancin mabiya bidiyoyi masu ƙasarwa da su yake kamar bidiyoyin LCS da bidiyoyin jahaliya ko ne jahamawa mabiya wancan mutum. Wal kawari da bidiyoyin kawari sun yi bayanin su a darussa da suka wuce. Wal kadariya da bidiyoyin ɗan ba kaddara su na mun yi bayanin su lokacin da muka yi magana a kan kaddara. Ko Allah ya fi isar da su daga irin waɗannan manya-manyan bidiyoyi. بحيث جعل عندكم من البعد لمن يكذب باسماء الله وصفاته وقضائه وقدره ta yadda Allah maɗaukakin sarki ya sa muku soyayya ta wanda yake karyata sunayen Allah da sujojinsa da hukuncinsa da ƙaddararsa an ya tubbu a tsada rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ko yake kajin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama ya sa muku cin waɗannan masu ƙaryata sujojin Allah da sunayensa wanda su ne jahiliya da da da da qada'in lahi wa qadarihi shi kuma shine qadariya da kawari ya tudda ashab rasulullahi kuma shine wadanda suke shi'a Allah ya sa mu dukkan wadannan la huwa min tariqati ahli sunnati wal jamaa abin da yake shine tafarki na ahli sunna wal jamaa kuma rabiya abu ibn musafir ba su yadda da waɗannan bid'o'i manya manya ba وهذا من أكبر نعم الله على من أنعم عليه بذلك shi ne samu wannan yana daga cikin nan mafi girman ni'imomin Allah da wanda Allah zai yi wa ni'ima da wannan ya dan shi baya cikin waɗannan manya-manyan usul manya-manyan bincikai na bid'a ba da jami ba ba da shi'o ba ba kawari ba ba kadari ba to yana ya samu kanshi cikin wata ni'ima gagarima fa inna hada min tamamin iman ibnu taymiya ce wannan yana daga cikin cikar imani haƙiƙa waɗanda suke sun zane sun karkace sun bar hanyar Allah ka su tana daga cikin yana daga cikin cika ta imani kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake man ahabba lillah wa abghada lillah wa ata lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman wanda duk ya so dan Allah ya kuma ki dan Allah ya bayar dan Allah ya kuma hana dan Allah to wannan ya cika imani ta zo da imani cikakki da kuma ibnu tabiya ce tun da kuna cin zan bid'a to babu shakka wannan gagarin ban ni'ima ce Allah ya muku kuma wannan yana daga cikin cika da imani cika ta addini wanda ma za ka tsara fitin min ahli salat wa addini saboda haka daga cikin ku da dama an samu mutanen kirki masu addini wa ahli kitabul mujahidin an samu waɗanda suke fita zarata barabe barabe waɗanda suke fita su je su yaki su jihadi saboda Allah ما لا يوجد مثله في طوائف المبتدئين abin da ba a samu irin sa ba cikin sauran yan bidiyoyi wato sai na biya abu yin misali kun ji dama dama a kan sauran masu bin wasu bidiyoyi ko an samu waɗanda suke mutanen kirki a cikin an samu masu fita su je jihadi a cikin su wa ma zana fi atakirin muslimin al-mansurati wa junudin lahi al-mu'ayyadati minkum man yu'ayyidu Allah bihi kuma bai wuce ba ana samu daga cikin sojojin musulmi waɗanda Allah yake ba su nasara akan abokan gaban rundumar Allah wacce Allah yake farmaka ta daga cikin su ana samun wasu daga cikin su cikin irin waɗannan man yu'ayyidu Allah bihi din wanda Allah yake ƙarfafa addini da shi wa yu'izzu bihi mu'minina ya kuma ɗaukaka mu'minai ya ba su izza a dalilin sa wa fi ahli zahadati wal ibadati minkum kuma daga cikin su akwai masu gudun duniya akwai masu ibada man lahul ahyalul zakiya daga cikin su akwai wanda yake da halaye masu ƙarfi yana da halaye na ibada al-aqwal halaye na ibada mutum mai karatun qur'ani mai tasbihi da zikiri da ambaton Allah da yawan nasir kulu da yawan azumi wanda yake sa masa tsoron Allah da jin ainihin sarjini na ubangiji a zuciyarsa wanda shi ne al'aqwalul gaskiya a cikin sa akwai masu irin waɗannan wa tariqatul mardiya wanda suke da hanya suna bin hanya da suke yardajiya hanyar da Allah da manzon su suke yarda da ita yana yin musasafa su yake da ma wasu abubuwa da Allah yake ba su na ilhama al-musasafa shine ilhama Allah ya tufa maka wani abu wanda ba kowa yake tufawa a wannan a cikin al'umma ba zaɓi ne na ubangiji Allah ya ba mutum ilhama daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wa sallama sayyidina Umar yana daga cikin waɗanda Allah ya ba shi yawan ilhama har Annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa kana fi man kana qablakum muhaddathun فإن يكن في أمة أحد فإذا أتكن وقت ما suka gabace su an samu irin waɗannan da Allah yake ba su ilhama ya tuta musu fahimtar wani abu wanda ba kowa yake samun sa ba to in akwai wasu daga cikin daga cikin wannan al'umma to Umar yana daga cikin to Umar yana da irin wannan ilhama din duk da cewa ilhama ba da ita ce za ka yi aiki ibada ta halatta ko ta haramta wa kanka ta hanyar ilhama duk abin da Allah zai tuta maka ta ayin ilhama dole ka bijirar da shi akan alqur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam abin da ya dace da sunnar annabi kai aiki da shi abin da ya saba ka bar shi yasa ko sai da uba wanda shi Allah ya bada wannan da bai ba wani daga cikin wannan al'umma irin yadda ya ba sai da Umar ba ko shi a wasu lokuta ya kan yi kuskure a gyara masa kuskuren ka Allah ya ba sai da Umar ilhama daga ciki akwai wani lokaci da ya tura wata runduna a ƙarƙashin shugabancin wani da ake kira fariya kan nahiyar iraki ko kuma nahiyar rumawa kan nahiyar sham ya zo su yaƙi rumawa wanda umar yana hudu da akan mimbari a madina su kuma suna can can cikin gari ƙasar sham sai kawai wanda umar sai ya dinga sai aka ji su yana ya sari ya kaljabal ya sari ya kaljabal sai aka ji su kawai yana faɗar waɗannan kalmomi ya kai sariya ne wajen da dutsen nan yake sai wajen da dutsen nan yake yana kiran ka yana gaya maka cewa ya ja rundunar ka koma jikin dutse ana nan sai ga manzo ya zo daga can ya zo da umar yana cewa Allah ya bamu nasara muna cikin yaƙi kusan yaƙi ya kusa ya juye da mu al'amura sun taɓarɓare mana kawai sai muka je wani sauki muka raka daga ina yake ana cewa mu wajen dutse to wannan sauki na sai umar shi ne Allah ya ɗauki sarki ya ɗauke shi ya kai shi wannan guri. Sai da Umar ya ji shi yana faɗar wannan. Tare da cewa ba har haske masa gurin aka kamar da ake haske masa bidiyo ba ko talabijin. Haka Allah ya kinsa masa. Wannan shi ake cewa ilhama. Yanzu ana cikin ana zaune a guri. Sai wani ya ce kai yi madan mutu da gurin nan ba, mu tashi mu fita daga gurin nan. kawai haka zai faɗa ana fita sai gurin ya rufta to kaga wannan ilhama kenan ilhama kenan Allah yana tusa da wasu irin wannan to wannan din ba a ba a yadda ka ɗauki abin da yake shari'a kai aiki da ilhama a kanka ba kai aiki da ilhama cikin abin da yake shari'a ka halatta ko ka haramta ta hanyar ilhama ko ka yi ka kai ta hanyar kuma wanda yake bijirar da al'amarin ka ko da yake kan kitabu wa sunna ya mu wanda kan ilhama ko da yake dogaro wannan abu bakar kasancewarsa ko ya fi kowa cikin wannan al'umma ko sai Allah maka cikin sarki da ras ya haɗa shi da tsuntsiya wacce ba ta kuri ko mai bin jikin Annabi sallallahu alaihi wa sallam kawai aka a gurin da mai ilhama sai da Umar ya kuskure sai sai da Abubakar ya dace da gaskiya ko saboda da ras daga tsuntsiya wacce take ta tsakiya yake tsuntsiya abubuwan a sulhul hudaybiya lokacin da aka je sulhul hudaybiya da shi Allah ya ce a Al-Qur'ani la tadkhulun al-masjid al-haram in sha Allah آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون الله يا مثل الله الخير لا تتجاه متى إن الله يا شيخ في أبنتي sannan kuma suna masu aske kayunan su suna masu sosai ba tare da jin wani tsoro ba sai kuma ba ta an dai ba a shiga ɗin kafirai sun je sun sun kankane sun ce ba za a shiga ba manzo Allah ya yarda kuma a yi sulhu akan ba za a shiga din ba kuma ga shi Allah ya ce la tadkhulunna bilal al-qasam wa ghayr al-tawfiq wallahi lalle tabbata ku ba za ku shiga kuma ga shi za a koma ba a shiga ba an zo za a rubuta sulhu sai ba Umar ya rubuta ya rubuta ya zo ya samu sai na Abu Bakar ya ya Abu Bakar ba a kan gaskiya muke ba ne sai da abokan su yana akan gaskiya ne ya manzo sallallahu alaihi wasallam ba Allah ne aike shi ba Allah ne aike shi to me yasa za mu yadda ana wulakanta mu me ba ba na kuddani ya tafi dinna ya za mu yadda ana mana cin tafi irin wannan kawai ga shi mun zo kuma a ce da za mu shiga ba sai da Abu Bakar ya ce da shi ni na shaida ashhadu anni ashhadu أن محمدا رسول الله وأنه لا يخالف أمر الله yake mu ba shaida manzo sallallahu alaihi wa sallama manzo ne Allah kuma ba abin da zai saba wa wannan Allah dan haka fattabi a garzahu sai ma bi diddigan ka ka kadar ka inda yake ya fita sai ya zo ya samu manzon Allah ta rasulullah ba mu da akan gaskiya ba sai mu da akan gaskiya abokan gaban mu mutum kan ba makaryata ba ne sai su ne makaryata sai ba ma'aikin Allah sai ne ma'aikin Allah sai ta za ta zaura ya suna mana cin tashi irin wannan suna mana cin jirgin haka Inda Allah ya yi Umar baka sai da ni manzon Allah ba sai ba sai da rasulullah yake to ni da zan saba umarnin Allah haka Allah ya sa tun daga nan sai Umar ya sa jinin jikin ya ga yadda irin maganar da sai Abubakar ya ga maka irin kace dai manzo Allah ne ne kana ya fahimci jiji kan sai Abubakar a kan shi ne haddas ne amma sai da Abubakar shi daga tsotsiyar wacce take tafatta da anan kawai shi aka haɗa shi kai tsaye ba sanakari lokacin da manzo sallallahu alaihi wa sallama ya yi wafat a wannan lokaci sai da Umar wanda shi shi ne mai haddasa hadhihi al-umma ya ji ana cewa manzo Allah ya wafat ya rasu ya bar duniya ya ga ana kace biyu shi wanda ya fara cewa ya bar duniya zai tsige kansa sai da Abu Bakar yana can bayan Madina a wani guri da ake kira Sun ya yi wani aure ya tafi jin amaryarsa kwanaki kwana da kwanaki bai je ba saboda suna biyan manzo sallallahu alaihi wa sallam da yaga manzo ya samu sauki sai ya tafi wajen wannan mata ta ci da aka ba wa manzo sallallahu alaihi wa sallam ne labari ya je masa yana zuwa ya je ya samu umar ya zara takobi ya zazzare ya mutane ido kowa ya ja bakin kwaɗi sai ba ya kai sai tsaye ke ga ɗakin ƙwarfa Aisha radiyallahu ta'ala anha ya je ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama rike da ainihin gabanka ya buɗe fuskarsa ya tumbace su yake da ke kuka hanyar da mai kan yara amma almaitatu allati katabaha Allah alayka faqad mutta falan tamuta maita kaini amma almaitatu allati katabaha Allah alayka faqad mutta yace kuka hanyar da mai kan kana kanci lokacin da kake da haka nan bayan kabar duniya ya tumbace yace mutuwa da Allah ya rubuta maka ba biyu ba wannan da ya rubuta maka dai kayi ta ya tsaya ya ji ya kasaita amma idan sai ba umar bai ma san yaki masa magana ba saboda ruɗewa sai ba abubakar ya hau mimbari a nan ne yayin wannan hudu da tashi من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم فمن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وكرمت waɗannan ayoyin da suke magana cewa manzo sallallahu alaihi wa sallam sai ne daga cikin manzanni kamar yadda sauran manzanni suka zo suka gama aikin da Allah ya dora suka koma ga Allah shi ma haka zai a ce yanzu idan ya aini rasu ko an kashe shi a wajen yaki ko ya mutu a gidanka ko su goya su bar addini su yaki wai sai ma umar jikin sai sun yana karanta wannan ayar yau da gobe amma saboda ilmuwa da rubewa ayar ta bace masa yace kamar sai ya ji kamar a ranar aka farfata ayar kamar a ranar ya fara jin ta kun ga Allah sai ya dakatar da sai ba Abubakar a inda bai dakatar da sai ba Umar ba sai ba Abubakar shi ya dawo da shi kan daidai lokacin da aka zo misali malamin zakka waɗanda suka hana zakka sai da abubakar ya ce zai yaƙe sai da umar ya ce za ka yaƙe suna cewa kada Allah ilaha illallah sai da sai da abubakar ya tsaya ya zantar da shi da hujja kan cewa ya kamata a yaƙe shi kansa yake cewa ba a gida ba Allah zai ma ya buɗe ƙirjina na fahimci irin abin da sai da abubakar ya fahimta to kaga a sai kenan ko Allah ya baka ilhama to dole ne duk abin da zai zo maka a zuciya ba za ka ɗauke shi ibada ba akwai waɗanda suka ɗauki wannan mukasaba wani tafarki ne na tabbatar da wasu abubuwa sun kai su hanya sai ga mutum ya ce haddasa ni kalbi an rabbi wai shi ba ya karɓa daga cikin littattafai waɗannan littattafai a hanya ce ta waɗanda suke gobaye amma shi saboda ƙarfinsa da matsayinsa da ɗaukaka ta da wani sa ba ya buƙatar ya karanta littafin bukari ko musulun ko ko turmiki ko nasa'i ko ne ka kafar tafsiri ko sai ko zuciyar ki take ba ki hadisi daga ubangijin ka ko ce ubangijin ka ya ba ki hadisi zuciyar ka ta ba ki hadisi ita kuma ta ji daga ubangijin ka to a kan nan zai gina wasu abubuwa na ƙarya wasu abubuwa na bid'a ya tsora mutane a kai su tabi to a cikin ɗariƙun su ba wannan wani abu ne sananne da haka ko ina za ga suna ta maganar mukashafa mukashafa amma ba mukashafa da musulunci ya da ita ba a ce wani yana da kasafi Allah yana kasafi Allah yana kasafi a ce ana yana wasu kasafi suna ganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da gangan jikinsa da ranka yana musu magana baki da baki ido da ido wannan ƙarya babu wani sahabi da yayin wannan da'awa idan har akwai cikin wannan al'umma wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai fito gare shi ya tattauna da shi bayan ya sace ta to da sahaba Allah sallallahu alaihi wasallam su suka fi cancanta haka ta faru gare shi sai na Abu Bakar da shi ya fi cancanta ya ga wannan sai sai na Umar sai sai na Usman sai sai na Ali amma duk cikin guda wanda yayin nan da aya duk da irin rikice rikice da rigingimu da tashin tashin tashina da aka samu tsakanin su da rashin fahimtar juna da a taɓa ji tsawon rana wani ya fito daga cikin su ya ce wanda ga Allah ya ziyarce ni ya gaya min cewa ya nake da gaskiya a jiki ba babu wanda ya taɓa yin haka a ce wani kuma daga bayan ya fasin manzo Allah da shekara ɗaruriya ya fito ya yi da awar ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan wani dutse ko a wani a wani daji ko a gindin wani ruwa wai ya ba shi wani abu a matsayin addini kuma a tsere mutane a kan wannan an ce da shi ka rike wannan kai kai wani ya zai ce an ce da shi ta salatin fati ta fi kowace salatin kawai da aka tattara salatin annabi sallallahu alaihi wasallam da ya tsere wa manyan manyan sahabbansa wanda babu wasu mutane bayan annaba da manzanni da suke da ƙarfin su wanda su wannan addini da su suka koma ga Allah a tattara wannan gaba ɗaya a waƙar a karɓi tatsuniyar wani mutum da zai ce ya gani da manzo Allah akan wani kudu ya ba shi wani to kaga irin wannan duk suna jira shi ne akan wannan wani ba a zo ya ce ku ta cewa hadisi sahihi sahihi sahihi ne ba za Allah nan da ni kai tsaye ya gaya min sahihi ne ko ba sahihi ba in kun ce sahihi ne ni na iya ganin ke gaya min ko ba ba sahihi ba in kun ce da uku ne na iya ganin ke gaya min ko ko mun sahihi ne kaga duk da wannan magana da yaro ta ilimi duk abin da malamai suka gina su fara ɗaruruwa na ilimi duk da ba ɗai shi a gurinsa dan za a ta aiki aikin wasiya kun tunda shi zai zama da Allah bayan wafatin sai ya ba shi labari to duk waɗannan abubuwa tsaro da yi to ɗan ne ya shigo musu yake sanar da su irin waɗannan abubuwa wani lokaci ma ke ɗanin ne za su bayyana gari don su ƙara nutsar da su cikin ɓanna don su ƙara duniyar da su cikin ƙirgin ƙasa to ɗanin su za su bayyana gari ko yanzu ne da yake yi ne wani to ɗanin suna bayyana ga ɗan adam domin su ɓata masa addinin su su ɓata masa aƙidarsa su cutar da idan bai yi garkuwa da addu'o'i da zikiri na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da shedane sun samu ainihin abin farauta sun samu nama a gaske idan ya kasance shedane sun bugo wa annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cikin ibada da niyyar su cutar da su ɓata masa ibada to ga wane ne ko ba za su bugo ba sun dai karanta a littafin hadisai da dama a cikin bukari da muslim da littafin muslim imam ahmad da sauransu wurare da dama inda manzo Allah sallallahu alaihi zai tsaya yana sallah yana cikin sallah ke ke tsani ko ke tsani na aljanu su gudure masa akwai sanda suka gudure masa da wata wuta a hannu suna neman su tsona sai da mala'ika jibril ya sai ko masa da addu'o'i yayi a lokacin suka bazama suka bace wutar ta ta bi to haka nan akwai sanda yana sallah ta haɗa suka ga ya miƙa hannu ya yi saƙa da su sanda yake saƙa ba da an gama sallah su tafiya da sallah mun ga kayi wani abin da muka faɗi da magana bai kai ba mun ga kayi ta hannu kuma kayi ta ta danka hannun naka yace shekan ne ya fi gire ni yana so ya kawo min barna cikin ibada ko da na sake ta har sai da na ji dan sun harshen sa akan hannuna ko da dan addu'ar dan uwana annabi Sulaiman ba da ya roki Allah ya ba shi mulkin da bai dace wani ya same shi da bayan sa da na daure shi a jikin wani bai wata jirka daga cikin jirkokin masallaci har yaran madina sun ganki sun zagaye madina da to idan za su guji wajen annabi sallallahu alaihi wasallam da niyyar su cutar da su addinin ka mun ba da aula wani su guji maka wani ya bayyana ga wani wanda ya kai matuƙa cikin shirka da gida domin duk sanda ka kai matuƙa cikin shirka da gida a lokacin aljanu suka fi kanka ka suka fi tsawaice da kai hal ina fiye sun alaman tanazzali tawatu تنزل على كل أشخاص الأخير من كون السمعة وأكثرهم كاذبين. أتألى أنا جاء الزمان جاء بك جاء شيطانين بك شيطانة سمع شيطان أقول لهم كان يبدو بقوة أو يبقوا عليه. wanda ya ji kowa ya yi Allah ta ƙarfafa to ba ne sun fi ƙarance ne ba haka za su ƙarance shi har su dinga bayyana gare su cikin koyoyi daban-daban suna yi masa ƙayoyin iri-iri ko masu kuma yabe ya mu ko ba annabi ya ne ko ko ko ko ko ko alfajiri ko shine halliru ko da zaka ji da dama daga cikin sufaye suna da awar sun game da halliru ko a ina yake a ce ai yana nan cikin ruwa yake rayuwa ka ga ba da maka je ka samu ka samu ganin ka an ce maka yana tsakiyar teku idan za ka je ka samu ganin ka an an dace maka hanya in ka yi jayayya a ce to ai yana tsakiyar teku ka je ka gaishe mana to Allah ya ba su ilhami shi ne kira mu sakafa ya tsara yi muku wasu abubuwa a zuciya ko an zo su kuɗin kayan su kamar tsintaye hangen nesa wacce sarrafa ya ba su karamomi karamomi daban-daban wasu wani lokaci wasu abubuwa su gudana a hannunsu waɗanda suke saba al'ada Allah ya muku wannan wa fikum min awliya illahi al-muttaqin daga cikin su akwai waliyan Allah waɗanda suke masu tsoron Allah man lahu lisanu sidqin fil alamin waɗanda suke da harshe na gaskiya ma'ana ana ambatan su da yabo a cikin duniya duk inda aka zo a yabo su kamar ke manya manyan kenan su kamar ke abu yake musafirin ana yaban sa duk inda ka buɗa cikin da suka kai ana yaban sa ana cewa mutum mai salihi mai tsoron Allah fa inna qidama al-mashayikh alladhina kanu fikum domin da bakin kenan da suke daga cikin ku yusbul munaqqabi bi shaykhil islam kamar wannan da ake wa laqabi wani da ake wani kabi daga cikin ku wanda ake ce maka Shaykhul Islam Abul Hasan Ali ibn Ahmad ibn Ayyub Al-Qarafi Al-Hassari wannan malami yana daga cikin malaman malamai malamai na karai malami ne mai gudun duniya ana yi masa lakabi da Shaykhul Islam a ƙasa za ga inda muka rubuta samhani yana cewa wannan mutum ta karraba bi ba'atin lahi fil jibal ya ce ba san biya idan da ba abin da yake yi wa tana arzuka ya gina a riba gurin riba gurin da yake zama a ibada daban-daban wanda ya bi a ra'ayi gurin alfukara da wuraren ibada da fukara da suke zuwa su sami wurin zama wannan fasirina da wanda suke yankewa don bauta da kana kafiran ibadatu hasanin zahadatu masmulan wa kura mutum ne mai yawan ibada mai gudun duniya sannan kuma karɓaɓɓe ne cikin mutane ko mutum ne mai ƙarfi. to yana mutum yana daga cikin su sannan yake wa ba'da hussein al-arifu daga cikin da akwai shehin nan masanin Allah القدوة wanda yake abin koyi abin yin musafir ilmi shi ne abin yin musafir wannan sanaka sabila huma da waɗanda suka bi irin tafarkin سير من الفجر والدين والصلاة والاقتداء بالسنة سنة ده الدين سنة ده فللة سنة ده نجرسة سنة ده بيوية ده سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما عظم الله به أقدارهم أبين ده الله يقيت كما قيت به ورفع به منارهم يقيت مدعي منار أسد المنار سيني منارة وما هسيلي كما صلاتي أما ده أنا مثل مدعي أنا الله يقيت كما قيت ده ده يبدأ أي الأمة تكي جميل wani matsayin da suke da shi a cikin al'umma ba ko bayan za suka samu wannan matsayi ba sai addini da biyayya da suke da sunna ta annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar yana gaya musu cewa almajirai ko wannan mutum na ƙwarai waɗanda suka rayu tare da shi mutane ne na kirki masu bin sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama su da malamai wanda a cikin su an samu kaza kaza kaza duk yana gaya musu yadda malamai su na farko suke ta yadda ko ma idan kuna so ku samu ɗaukaka ku ji irin tafarki kada ku saba wa abin da suke kai kamar yadda muke gaya wa waɗanda suke bin ɗariƙar ƙadiriya muke gaya musu ga yadda sai abu ƙadir yake ga irin matsayinsa ga irin yadda yake fitowa yana yaɗa sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam yana ƙayatarwa a kan gida malami ne na Allah masoyi ne na Allah na haka shi waɗannan abubuwa yanzu da kuke yi da waɗannan bidiyoyi da kuka ƙuri bai san su ba ballantana a ce yayi suna zuwa musu wannan ibn tabi'a yake cewa ya sai wa sai abin qaddasa Allah ruhahu kana min afadil ibadillah salihin wa afadil al-mashayikh al-muttabi'in وله من الأحوال الذكية والمناقب العلية ما يعرفه على أهل المعرفة بذلك وله في الأمة الصوت المكتوب ولسان صدق مفتوح وعقيدته المحفوظة عنه لم يخرج فيها عن عقيدة من تقدمه من المشايخ الذين سلك سبيله كالشيخ الإمام الصالح أبو الفرج عبد الواحد بن محمد بن علي الأنصاري الشيرازي ثم الدمشقي وكشيخ الإسلام الحساري ونحوهما ابن تيمية في شيخ أبي الله يسألك شريفا كان من أفاضل عباد الله الصالحين ولا بد تكن من ومن ينباين الله نقري ما تخلى له وأكابر المشايخ المتبعين ولا بد تكن من ومن ينسي إليه بأكي يمس بيوية وله من الأحوال الذكية ولا بحالة يد العبادة ولا نتيجة ما تسألكي والمناقب العلية ولا بمدعي دبن دبن درجة دبن دبن كملا دبن دبن ما تقوى ما يعرفه أهل المعرفة بذلك wanda masana wanda suka san tarihin sa sun san wannan walahu fil ummati sutun mashhur kuma ya shahara ana jin an sa amansa ko ina da ina cikin al'umma wa lisanu sutun mashhur kuma ana ambaton kyakkyawan ambato a cikin al'umma wa aqidatu wal mahfudatu anhu kuma aqidar da aka kiyaye da gare shi aqidar sa wacce aka kiyaye ta daga wajensa lam yafriqiya ana aqidatu man taqaddama min al-masayid bai fita daga aƙidar waɗanda suka gabace shi daga musulmai ba aƙidar ta bata saba aƙidar magabatansa ba na daga malamai allazina salaka sabila waɗanda ya bi hanyar su kamar ne tafsirin imam salih kamar shehin nan limamin nan shugaba na ƙwarai abin faras abdullahi ibn muhammad ibn ali al-ansari al-shirazi sunna dinasti me wannan suna wanda aka san shi da al-maqdisi wanda da asalin sa mutumin Shiraz ne, Shiraz a cikin Iran, a cikin ƙasar Iran ce. Don a kan yake da zama, ya bare ya dawo Dimash, ya dawo ƙasar Sham, ya zama Allah ya ba shi yalwa ta mabiya da almajirai da yaran da suke da tare da shi Allah ya nuna karama iri-iri a hannunsa. Kuma ya zama na yana daga cikin waɗanda suka yi artabu da fito na fito da ‘yan asa'ira, masu yin asirar asa'ira, wanda an kai shi gaban a fadar sarakuna daban-daban a kan cewa a yi mukabala da shi a yi munazara da shi a zaɓin ja da shi don a tsire sai ya tsire kuma ya tsire su daban-daban a gurare daban-daban a ƙasar sa ya yi littattafai a cikin da wa'azi a cikin cikin da na wa'azi da na usulu ya rasu hijira tana ɗari hudu da tamanin da shida wannan malami ya gabaci malamin su a rubin musafir kuma ga yadda yake mutum ne na kwarai yana yaki da duk wata bid'a ko wani abu da ya saba wa sunna hatta a kiran nan ta asha'ira bai yarda da ita ba ya yi kafa fuska ya daga zamar da mutane cewa ba ita ce akidar annabi da sahabbansa ba tafarkin sa'adu ibn musafir yake ba da sai ma ta yi wannan tafarki ya tafarki islam al-hassari haka nan sai islam al-hassari wanda muka faɗa abin hasan ali ibn ahmad ibn yusuf al-hassari shi ma ake ya ga ba shi ma wato ainihin wannan malami ali ibn musafir wani ainihi ma da makamantar kamar yadda muke cewa masu da'awar biyayya da sai a kadir cewa sai a kadir malamin ya ahadu sunna dan gida ne in kuna so ku zama kadiriya na hakika sai kun zama ahadu sunna in kun zama ahadu sunna to shi ne ka zama mabiyan abdul kadir abdul kadir ahadu sunna ne da tattafansa kamar algoniya yana tsara da akidar ahadu sunna ne irin yadda ya fito ya yi fito na fito ko yake kusanta bid'a yake kiran jama'a akan a zai maka akan a guje wa dukkan bid'a kada a yi musu dariya kada a haɗa hanya da su kada a ci abinci da su yau abin da ma ba ma iya faɗa ko dai ya faɗa a cikin al'umma saboda aka in kuna so ku ji tafarkin ka to ku in kuna so ku zama kadirawa na hakika to ku zama ahlus sunna in ku zama ahlus sunna to kuna tare da abdul qadir amma dan kuka kuka sauke wa ɗariƙar sunna kuka sauke wa biyayya ga sunna kuka tare da bid'o'i to za ku za abdul qadir وعلى الجزاء وعلى اتبرع الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وقال اتبرع الذين اتبعوا من الذين اتبعوا بعيد وقال لما اتبعوا اتباع من ذاك من ذاك اتبعوا وكنا يقول تبيع يتبعوا ومن منهجي ومن منهجي وذن يجاء نبي عبيد بن مسافر سوى ذاك يبدا عبيد بن مسافر يتبع المجرمة كما هر اذا كن سوء mace yanka ne mace yanka ne to ba irin hanyar da ya da ya fitar da hanyar sunna ba لكن هؤلاء المشايخ لم يخرجوا في الاصول الكبار عن اصول اهل السنه والجماعه بل كان لهم في الترجيب بل كان لهم من الترجيب في اصول اهل السنه والدعاء اليها والحرص على نشرها ومنابذه من خالفها مع الدين والفضل والصلاه ما رفع الله به اخبارهم واعلى منارهم waɗannan shugaban a cikin manya-manyan binciken mas'aloli na akida ba su fita sun saba wa asali ko binciken ko a tsoro na ahalin sunna wal jama'a ba bal kana lahum min at-tarjih fi usul ahalin sunna wal du'a ilayha thumma zan masu tabbatarwa ne akan cewa abu ta farki ko aqida ta ahalin sunna suna kira zuwa ga wannan wal farki ala nasriha suna da kadai na tuka wajen yada ta wa mulada da man halaka da fito da fito da wanda yake saba wa aqida sunna na addini wal fadli tare da addini tare da kalala tare da nagarta wa salahi tare da nagarta la rafa Allah bihi akbarahu suna da wannan abu wanda ke ci Allah ya ɗaukaka matsayin su ya alama narahu ya ɗaukaka matsayin su da wannan Allah ya ɗaukaka su wa ghalibu ma yaquluna min kulli al-kibar jayyid mafi girman abin da suke faɗa a cikin ainihin abin da ya shafi aƙida manya-manyan matsaloli na aƙida maganganun su kulga ne مدينين ما تكون مع أنه لا بد وأن يوجد في كلامهم وكلام نظرائهم من المسائل المرجوحة والدلائل الضعيفة كأحاديث لا تثبت ومسائل لا تضطرب ما ما ما يعرفه أهل البصيرة. يقول تعالى بصيرة لم يكن لا يسامى أتكلم مدنجنين ko maganganun tsarifin su a samu wasu mas'aloli waɗanda suke ba rajihai ba mas'alolin da suke marjuha a samu wasu dalilai a cikin maganganun su dalilan da suke masu rauni kamar a samu hadisan da ba su tabbata ba kamar a samu wani kiyasi wanda kiyasi ne da zai zama tsari ko ina da ina zai iya samun girki ba ana iya samun irin wannan a cikin maganganun su kamar yadda in kana karanta littafin abu tsarin jelani kamar aljinniya za ka ta ganin hadisai da isai waɗanda ba su tabbata ba wasu ma hadisai da marjuhai amma sai abin da ɗan malar hadisai ne na manzan Allah shi ya sa ya rubuta su ba ya rubuta su bane da ganganci ba kuma ya kirkire su bane ya gan su a cikin littattafai ne shi kuma Allah bai ba shi wannan yalwa ta ilimin hadisi da zai iya bambanta hadisi sahihi da inda ba sahihi ba kamar yadda aka iya gani a cikin littattafan fuqaha'i da da littattafan masu tafsiri wani lokaci ka ga hadisan da ba su inganta ba suna hujja da su abin da tsammanin su sun inganta to suna waɗannan shugaban ana iya samu a cikin maganganun su sun gaurawa da wasu hadisai waɗanda suke da ba masu inganci ba masu rauni ko ko ta wani siyasi siyasin da la ya tsare siyasin da ba ko ina zai samu gurbi ba amma a nesa wannan kiyasi ne mai tsari to duk da wannan ana iya samu a cikin maganganun su ma'a ma ya arifu ya ahlul basira kalmar ma'a a tashe ta daga aiki ma ya arifu ya ahlul basira abinda masu basira masu ilimi sun sani ana samun irin wannan وذلك أن كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم shine dukkan wani wanda yake da manzo sallallahu alaihi wa sallam ba akwai magana ta da ya iya ɗauka akwai yake za a iya bari sai manzo sallallahu alaihi wa sallam shi kadai ne za a ɗauka magana ta da ba ta wannan gaba za mu buƙaci ƙarin sharhi a kanta a darasin mu na gaba insha Allah ta'ala na sai a ce an sa agogo sai agogon yanayi ba a buƙa a nuna lokacin da tsoron ya yi za mu tsaya a nan in an yi kiran sallah akwai wata matsala da ya fi yawan tambaya a kanta wanda muka ga kamata a ce mun sako su cikin darasi saboda da dama su ga an sassa su san hukuncin Allah madaukakin sarki dangane da ita ana yawan tambaya a kan kasuwar banki akwai wasu bankuna waɗanda ba bankuna na riga waɗanda suke ta'amuri da riga suna kai da siya za su kai maka da siya ta dubu ɗari biyar bayan shekara ɗaya ta sami miliyan ko miliyan ɗaya da rabi wasu sun je sun saya saboda haka sun gawo nan da yawa to wasu suna nan suna kai hudu suna kai su saya to amma kuma suna tattar su kuwa ko tattar suna yawan tambaya a kan me ya hukunci su kuwa shi ne wanda zai tambayar in ya tashi zai gaya maka irin goyon da ake samu zai ce ba ta ana kai da fiye banki ana koyarwa a kai kaza amma in shekara sun za a samu kaza wasu ma sun samu wannan ana kai tsirere ana kai kokarin kowa sai ke ga ya samu sakonsa da rabonsa cikin wannan banki abinda nake so a sani na farko bankuna bankuna waɗanda suke a ƙasashe irin namu da na wasu ƙasashe na duniya ne wanda suka yawa bankuna ne da suke ta'amuli da riba ko wanda yake maka ba da riba suke ta'amuli da ko kuɗin da suke sanye da shi ba riba ba ne wannan riba da ke shi in yana ba magana ne da sunan ilimi to bai tsaya ya nuna ba cikin harkar ilimi da yake magana wani lokaci mutum daga ya ɗan haikudu da ya ɗan yawan ɗan kudu da kudin da bai sata kara karya da sai ga kamar ya ke da kowa sai ya zama ya ke da komai da kowa ba alhalin cewa ba inda yake to wannan ko ke faruwa kuma irin waɗannan su suka fi karna a cikin addini karatu ne ba a tsaya an yi su ba ko an shige su ba a fahimta amma kuma ana azarbaɗiya ana gaggawa a ga cewa an je an kawo wani abu ko an yi wata fasawa ko da ko za a faɗa da duniya wannan matsala banki abin da yake bayar ruwa interest da ake kira interest riba ce a yau ana ce maka babu riba a kulu ya akwai kulu yi kulu ai dinari za a ɗauke ta shi ne da yake guda wannan siyasi idan aka yi siyasin kulu a kan rayuwa kuma duk ta kama hanya ne ta wani duk ta da gama ba ma nan mas'ala ta misala mas'ala ce ta ɗauke ta kasa kan wani guri da ita annabi ya ce ba ka bi ijja da ijja waɗannan su ne rabariya abin da baya cikin su in an yi siyasi siyasin ba lallai ne ya karɓi ba ka ba ka babu rigar banki ba babu ne na siyasi ba akwai abin da malamai suke kira rubal zuwa akwai kuma rubal rubal kan akwai riba ta ciniki akwai kuma riba ta bashi rubal zuwa ita ce ake maganar waɗancan asuna cewa ta a kai da tashin su da tashi sai daidai da daida hannu da hannu waɗannan al'asma su fuska da suka zo a cikin hadisi wannan rubal zuwa ake magana rubal kan kuma ka ba mu cin ranci a kan zai biya ka wannan bilin kita bin ijma babu wani malami da ya taɓa taɓawa cewa duk abin da ka ba da bashi shi wannan abin kasancanta a maka gargada har a ƙara maka ko ba da ƙwayar zarra ko sanar ma wannan bin ijma babu wata mazhaba da za ta samu ta fara wannan wannan babu ribal to shi ya yana magana akan ribal biyu tare da cewa matsalar ribal ƙarfi bankuna a hakikalin banki ne suke karɓa ko su bayar abinda kuke kaiwa ka ajiye a banki sai ma da muke kiranka da shi a jiya amma matsala ta ko kowace a gurin suka haɗu ba shi ne ba a jiya ba akwai bambanci tsakanin ajiya da ba shi idan na zo na ba ka ajiyar naira dubu na ba ka ɗan naira hamsin hamsin ko ɗan ɗari biyu na naira dubu in na dawo gobe ina so shi za ka ɗauko ka bani wannan ita ce addini an gane ku shi ne abin nan da na baka shi za ka dawo min da shi shi ne ajiya in kuma an yi wata sujini na ce kana iya juya malamai suka ce ya tashi daga ajiya ya koma ban an gane ku da zarar na baka izini cewa ka juya ya tashi daga ajiya ya koma baki shi ko ba shi ba da wanda aka ba ka ba ka ba da shi ba kasan ka kasan haka ne in na ba ka naira dubu ɗaya ba shi ɗan ɗari biyu guda biyar in ka tashi biya na ka iya bani ɗan ɗari biyar biyar biyu ka iya bani dunkulen biya dubu ɗaya guda ɗaya dan kusan ce da ka biya ni ba to wannan ba shi kenan kamar ajiya ta sha banban da ba shi sannan wani ya iya cewa ta amina na kai ban ce su na ba shi izinin su biya ba ilimin nan Allah iya zama nasban ya iya zama irka ko ya san wanda ya kai kudin sa gurin da banki ya kai ya ya ya kai jiya ya ce kai ya kai san abin da kuke yi da kai kai ya kai wannan a matsayin ilimi ne to haka ne ita ajiya in ka ba wa mutum ajiya ta amince maka ne wanda duk ka ba wa ajiya to aminu ne a gurin ka wal aminu la yadna wanda duk ka amince maka kace ajiye min wannan idan ya bace ba tare da yayi ta'addanci wajen kasar da shi ba ko yayi sakaci wajen kasar da shi ba zai biya ba don ba in san haɗin ke masa shi ya sa ka bashi lokacin da ka ba da kuɗin ka ajiya ga wani ya zo ya ce maka wallahi kuɗin nan ɗan bace sun aiwa gidana ko barayi sun sa ka kuɗin nan a shari'a ba ka cewa ya biya don a biya don a biya ko idan ka an fahimci cewa a mutumin nan ai kusan ta iya cewa da gayya ma ya kalyantar da kuɗi an ba shi kuɗi yana zaune a gini da ya tashi zai shiga gida sai ya ɗan ja da dina ta sai ya sa a ƙarƙashi sai ya shiga gida ya je ba a da ya zo an ɗauki kaga wannan mufarrafi dan ba nan ne hirbin da ake ake kuɗi ba kuɗin nashi ne da zai mutu wannan ajiyar ba to a nan zai biya saboda tafriki da yake kwana in ba wannan ba ba a biya mai ajiya in ka bashi ajiya aka samu kalyantar kuɗin ka baya amma ba a banki ba ko ne ya samu banki kai a nan kana bin shi duk ranar da ya san kuɗi za ka je a ba ka kuɗin ka kaga ba ajiya ba kai ba aka ce ka haɗuwa da za ka haɗuwa ba an gane ko kaga ba ajiya ba baki ne ko baki da ga ka ba mutum ya zama mulkin ka in ya zama mulkin ka duk abin da ya faru kuɗin ka ne kai kana nan kana bin ka wancan abin da ya ga abin da ya same su shi ba a fara da kudin da ya samu ba ga maka naka ba kai ba ka kana nan kana jira ranar da cikin ruwa ka kai kayan ka da saboda haka malamai kusan akasarin malamai na kana cikin na wannan zamani duk abin da suka tafi akan ka cewa banki ajiya ce yake abin nan banki ne yake karɓa ko yake bayarwa don haka abin da yake bayarwa ribar kasuwa ba wani abu ka saya a gurin ka ba ribar ce zai yi wani abu da zai tsira maka wannan kuma ribar kan kusan kayan riba ma sun sauka a kanta a ba da baki a zo ana neman a ɗora wani abu a kai ya sa za ga malamai kamar ibnu mas'ud yawa daga cikin sahabbai ibnu mas'ud aisha abu hurairah anas da dama daga cikin sahabbai a cikin wata akwai aka ce ibnu mas'ud wanda yake cewa in ka ba da baki aka biya ka bashin tare da jinsi guda na abincin dabba an ba ta riba a abincin dabba zahar ne ko fidda la'adda ne ko fidda amma ake ta karɓi riba a cikin bukari akwai maganar abu zurta al'aslami da yake za a wani cewa kana zaune na je na gaya abu garba yake cewa kana kasar da take an riba fi hafafi riba ta yi yawa a kasar don haka duk wanda kake da haƙƙi a kansa ma'ana kana zai ki ba shi kada ya ga kakka ya ga ko kai ta ya zo ya ba ka karɓa in ka karɓa ta ka riba saboda yadda riba ta kai ya a kasar a cikin don haka za a iya zama saboda wannan bashi mutabibin jinkirin da za ka yi masa ya kawo wani abu ya baka yake in ya baka hannu kudu wannan ƙaiƙayi sun san ƙaiƙayi a wannan da ake fitarwa daga ciki to ko shi ya zo ya baka ta karɓa ta karɓi ba ko ya baka abincin dabbobi ai hannu ƙaske abincin da dabbobi suke ci ya zo ya tsara masa yake ta karɓa ta karɓi ba wannan ba za ka fi ba wannan cikin bukari wannan ta ne barkan ba ta buƙatar ko za a ko ko da yanzu an ba ta matsala a wancan lokaci a jami'a sukan ba da rintar rasumi a ba mutum rintar rasumi goma domin yin shekara sai ya kasa a jikin sa'i alƙur'ani biyu ko kowa ya hana wannan to ka ga aje kuma ana kawo maganar ribar biyu a babin da ake maganar ribar kan ka ga akwai cikewa mutumin da ya san abin da yake da zai kawo nan ba malamai suna da wata ƙa'ida hatta sai malikiya kan da za a yi kafa ɗaki da littafin da zai ka duba babin salaf inda suke magana da abara farai ba da suna kulle salafin zarra hanta a kan wani ba duk wani rance da za ka bayar rancen nan kuma ya saman maka da wani amfani amfanin da ake nufi amfanin da zai rage shi al-muktar shi wanda ya ci baki sai kuma ya ƙare ka ba amfanin da za su zama mustariku na a ciki ba suna tarewa amfanin da shi zai rage sai ka ƙare to malamai suka ce wannan riba kullu qardin ko salatu wasu ce kullu qardin jarra man ta ta huwa riba ana rawaito wannan lafazin a matsayin hadisi da kudi lakin la ya ce bai inganta marfu ba amma ya inganta da gaske magana da zara cikin samu sahabi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam kullu qardin jarra man ta ta huwa riba saboda haka banki ba da rance suke bayarwa wanda duk ya ba ka rance yake a ta'amuli da rance tare da tsara a kan wanda ya ba ka rance din ya tsara maka ta wannan riba duk kuma wanda yake ta'amuli da riba in ka sayi siya ka san ya siya cikin harkar riba za ka kana cikin waɗanda in aka tashi kanka alhakin wanda suka ce zan kai ma za a sa maka siyar ta nan don haka ba ni magana halatta wanda duk ya halatta to ya tunke ba ta zuwa ga ranar wuta ya tuntuɓa ta zuwa ga sayi fito na fito da Allah allazina yaquluna riba la yaquluna illa kama yaqulu allazina tahaqqaqa ash-shaytan min al-nafs ya tuntuɓa ta zuwa ga wannan rana fa in kuntum falakum ru'us amwalikum fa'dhalu bi harbin يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن كنتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون Allah na ɗauka sun ƙarfi ya ya fi waɗanda suka yi imani. Ku ji tsoron Allah, ku bar duk abin da ya saura na riba. In har ku ne limai ne, in har da gaske ku ne limai ne. In kuma kun ku bari, to ku sani Allah yana ko Allah yana tsoron ku kula, Allah yana kula. da cewa a fito a zo a yaƙi da shi da masu kirila ta azami da harbin min Allah ya rasu ko ya kula da yaƙi tsakanin ku da su da Allah da manzon sa in kun ce zai ku faɗi iya abin da kuka bayar wannan shi ne hukuncin Allah cikin abin da ya shafi da warkiyar bankin da aka san ba free interest bane yana ta'amuli da riba in ka sa siyar ka a ciki duk abin da ka samu a cikin wannan siya ka samu riba in ka ci ta so ta bambanta Allah kiyaye in kiya ba ta banki ba ta ta wani kamfani ce kamfani ko ba a kanki yana kasuwanci mara kyau ba in an kai misali kamfani ne na kasuwanci yana kasuwanci da giya wani da halatta ta kai kiyar ba amma kamfani na gaitoci ko da kuwa zai yi giya a kan a bankuna wannan ba hana ta kai kiyar ba akwai bayani wanda yake mai tsawo amma dai wannan shi ne hukunci wanda yake abin da zara a sani cewa maganar da muke ba maganar ajiya muke a banki ba maganar sayan kiya ne ba maganar ka ajiye kuɗinka a banki ba wannan babin sababin larura idan kuɗin naka kana gurin da ba a da kare security kamar irin wannan kasa ba za ka iya ajiye kuɗi da yawa tare da kai ba in kai haka kuɗin ka yana cikin haɗari rayuwar ka tana cikin haɗari kai rayuwar iyalanka ma tana cikin haɗari to wannan larura ce za ka sa kai wannan in ka kai ka ajiye a gurin da kuma kasan babu inda za ka iya kaiwa babu interest ɗin sai nan haka ba ka interest ɗin to abin da yake wajibi abin da ka karɓa na interest din malamai abin da suke cewa ka yi amfani da shi cikin almaratu da hamma ka yi ka gina kwalbatoci ka gina kasoci ka gina tituna wata abubuwa dai haka da jama'a kowa da kowa zai lura kada ka ce za ka ɗauki ɗinka ko alƙur'anai ko ka gina masallaci kada ka yi wani abu mai ƙarfi ko wani abu dai haka wanda kowa da kowa zai bi ta kai wannan shi ne abin da zai صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين